أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا عليم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل Allah ya ce ma nan sakh min ayatin naunin sihanati bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir wannan aya tana maganar wani abin da ake ce masa a lugar larabci annasku akwai abin da ake ce masa nasku a luga nasku a luga a lugar larabci abin da ake nufi da shi shine wato cirata ciratar wani abu daga wani abu ko ka ce yanzu na ce na sakatul kitaba na kwafo wani littafi kwafi in cirato wani abu daga wani wuri zuwa wani wuri kamar da Allah ke cewa inna kunna nastansikhu ma kanu amalu kaga nastansikhu za mu rubuta za mu ɗauki abinda duk suke aikatawa za mu ɗauke shi su ganshi a lahira kaga an kwafe shi kenan an duba shi akwai kuma nasku mai ma'ana cewa al'izalatu a luga dai duka a luga ne gusar da abu ya zama kawai babu shi an shafe shi shi ma duk a lugar larabci ana kiransa nasku amma a istilahin larabawa abinda ake kira nasku shine karewar wani hukunci na aya da ake ibada da ita a share ta ita kadai ko a share ta tare da hukuncinta ko kuma wato a share su gaba daya wannan shine ake cewa nasku a shari'a dalilin saukar wannan ayar abinda yasa yake da bukata ya zama an fahimci menene nasku din duk abinda yake bukata ya zuwa shimfiɗa to bai kamata a ɗora shi wata kan tafsiri ba mafiya yawan mutane ba za su gane me ake ma faɗa ba dalili ke ne yake da kyau ɗan takadimi gabatar da wani abin da shi ne abin da ayar take nufi to wannan abin da ayar take nufi shine kenan abin da aka faɗa nasku shine karewar ko kuma share wani hukunci daga cikin alkur'ani a canja shi da wani hukunci ko a share wata aya amma hukuncinta ba a share shi ba ko a share hukuncin aya ba a share ta ba ko duka a shafe su wannan shine ake kira nasu a shari'a dalilin saukar wannan aya shine yahudawa ne suke cewa to ai kun ga irin abun mu ba haka littafin mu yake ba gashi nan qur'anin su Muhammadu sai ya umarci sahabbansa su aikata kaza wata rana kuma dan wani lokaci sai sai suka ji ya ce ku bari kuma ku yi kaza a bar wannan ayi kaza haka magana Allah take suke faɗa fa in har inda Allah yake cewa wa idza baddalna ayatin makana aya wallahu a'lam bima yunzil qalu innama anta muftar Allah yake cewa mun canja wata aya a maimakon wata aya Allah kuma shi ya san me yake saukarwa din kuma wani lokaci zai saukar da shi amma su yahudawa sai su ce a muna ganin qur'anin nan fa muhammadu ne yake kirkirarsa yau ba haka ban Allah ne ka taba ganin ya ce kaza kuma gobe ya fasa dama can misali su a ganin su wannan akwai bada'a a ciki akwai abin da yake cewa bada'a yanzu misali Allah masanin duk abin da zai faru tun kafin ya halitta ne har zuwa ya halitta har zuwa karshe ta halitta ta kare karshe ba haka ba haka yake to tunda haka ne a wurin su wai ai tunda Allah yana son zai saukar da wani hukunci to me yasa ya saukar da wani hukunci wanda ba shi yake nufi ba da sai daga baya ga ba shi ya kamata a saukar ba kuma kaza ne ai kaga dan adam kai kake da wannan yanzu ni idan na idan aka yi doka sai muka ga wannan dokar ta jawo wata banna ko wani abu sai ce eh to bari mu canja ta da wata wadda ita ba za ta jawo wannan ba to ai dan adam ne yake da wannan to sai suke cewa me yasa za a ce shi ma a samu irin haka a littafin Allah to sun manta ba yanda suke nufi ba haka bane ba irin wannan na dan adam mu namu eh rashin sani ne yake jawowa in ce bari in ce a yi kaza shine dokata nan gaba kaɗan gaba haka ya fi kamata ba ai da ban san yadda ya kamata ba sai daga baya amma shi nasku irin share aya irin ta alkur'ani ba irin haka bane misali yanzu an saukar da aya a lokacin kafirai a wannan lokacin da ya zama cewa kokari ake mutane ma su imani kadai ko su yi kaza sai aka saukar da ayoyi daga baya aka zo aka ga imanin mutane yayi karfi bari a canja da abin da yafi wancan to wannan sai a ce Allah bai sani bane da ko kuma wani abu ai ba haka bane dama shirin nasa ya shiryo wannan ta gama aiki lokaci kaza domin waɗanda za ta yi aikin a kansu irin kalar su kenan ita ma aya irin kalar ta kenan to lokaci ya yi da an canja mutanen to kuma dama ya san zai canja mutanen sai ya janye waccan ya ce to yanzu ga daidai da ku ha yanzu nan ba muna ganin likita ba iri-iri kana da diabetes ko kana da ciwon hawan jini likita ya baka wani magani sai a kai daidai wani lokaci shi ya san wannan maganin ba shi za ka yi ta sha har ƙarshen tafiyar ku ba a'a zai baka kasha na tsawon wata kaza zai canja ma wani kuma saboda a daidai wannan lokacin canjin shi ya kamata a yi domin maganin da ya baka ya san ya gama da abin da yake nufi ya gama da shi sai kuma na gaba to haka ubangiji yana saukar da ayoyin alkur'ani gwargwadon maganin da za su yi ga waɗannan mutanen idan suka gama maganin sai a cakko da wata mai wasu maganin daban to akwai abubuwa da yawa a cikin nasu amma kowanne da irin hikima Allah a cikinsa to wannan dai shine ake cewa nashu da'awar su kuma yahuda da suke cewa to ya za a ce Allah ya saukar da aya Muhammadu gobe ya ce sahabbansa ku yi kaza jibi kuma ya ce ku fasa kaza za ku yi ai wannan mu ba ba a taura ƙarya suke tun kafin a taura ma Allah yana irin wannan tsarin a cikin littattafansa na annabawa a cikin wahayin da yake wa annabawa inda littafi dai ba wahayi bane dai annabi Ibrahim lokacin da aka yi masa wahayi ya je ya yanka ɗansa ba wahayi ba ne in ba wahayi ba ne zai ɗauka ne zai tafi je ya yanka shi ai wahayi ne daga Allah to ya yanka ɗin shi ya fasa fasawa aka yi ba nasu ku kenan ba ai shafewa kenan wannan hukunci na farko ka je ka yanka yanzu mun fasa shi kama ka Allah ya ce kawai kuma da hikimar da Allah ya sa ya ce a yi da yanzu kuma da hikimar da ya ce a bari to to ashe akwai na tun a lokacin annabi ibrahim ma kenan ko su ma a lokacin su ƙarya suke akwai na din a lokacin su da can da farko farkon shari'a annabi musa ka auri iya uwarsu ɗaya ubansu ɗaya da ƙanwa halan ne daga baya aka soke wannan mu ma addini ai aka hana ta hada su ko sannan kuma ba gashi a cikin alkurani fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhidan lahum da can an haramta musu an halatta musu wasu abubuwa sai suka zo suna zalunci suna abubuwa Allah ce sai saboda wannan zalunci sai muka haramta musu to wannan ayat ta biyu da ta zo haramtawa ba ta shafa ta farkon ba kenan au to ashe da akwai kaga dama dai can su so suke kawai sai sun sa shakka a zukatan wato musulmin ma masu raunin imani yanzu da sun haɗu da musulmi masu raunin imani suka ce to ku kuna cewa addinin naku daga Allah yake to Allah ya ce kaza kuma ya fasa ya ce kaza ya fasa inda shi ne ai baya fasawa abinda ya ce ai dama sai ilimin sa ya riga ya hukunta sa ne yake saukarwa kaga sai shakka ta shiga zukatan wasu to dan wannan suke amma ƙarya suke sun san akwai nasku a cikin littafi na Allah sun san duk akwai waɗannan abubuwa da haka nasku a cikin alkur'ani kala uku ne akwai ayoyi na alkur'ani waɗanda aka shafe karanta su amma hukuncinsa yana nan amma a cikin ƙur'ani kaf ba inda za ka gansu amma hukuncinsu yana nan a kanmu muna aikata su amma da da akwai su kuma aka shafe an ji kala ɗaya yanzu kamar umar abdullahi ɗan abbas hadisin bukhari da musulun ne wata rana umar yana hudu ba sai ya ce allah ya aiko mana annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ba mu san komai ba shi ya zo ya sanar da mu ya sanar da mu ya sanar da mu saboda haka duk abin da ya ce mana to mu shi ne abin da za mu dogara da shi mun san shi ne daga Allah ɗin ya ce yana daga cikin abin da aka saukar a hadisin dai ya ce yana daga cikin abin da aka saukar da ake karanta shi na karanta shi mun karanta shi an yi hukunci da shi kuma shi ne a shehu wa shekhatu idza zanna ya farjumuhu ma albata nakalan min Allah wallahu azizun hakim akwai wannan aya alqur'ani yanzu arama babu to cewa da tsoho da tsohuwa idan sun yi zina a jefe su lokaci guda wannan azaba ce hukunci ne na akubar zina daga Allah wannan haka ake karantawa wato ma'ana muhusini da muhusana kenan shine tsoho da tsohuwa din masu aure to wannan hukuncin yanzu haka yake ko ba haka yake ba haka yake to ina ayar babu an shafe ta to kaga wannan an shafa aya ta qur'ani amma hukuncin ta yana nan da ku da ita da ayar da hukuncin duk suna nan akwai kuma inda ake shafe wato hukuncin ita kuma ayar tana nan yanzu akwai ayoyin da muke karanta a alqur'ani amma hukunci baya kansu baya kansu yanzu da can duk matar da aka mutu aka batta ta kabata shekara guda ce haka aya ta ce mana wallazina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwajan wasiyatun li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj sai an shekara guda suna idda amma sai aka saukar da wallazina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin sai ta shafa waccan to kaga waccan ayar wadda ake karantawa cewa a zauna wata shekara guda din har yanzu muna karanta ta alkur'ani take amma hukunci akan ta yake to kaga ga hukunci an shafe amma aya tana nan akwai kuma ayar da ake shafe ta a shafa hukuncin duka babu da an saukar da ita kuma an yi amfani da ita amma daga a yanzu din nan babu ita a cikin musafi na qur'ani ko babu hukuncin ta ba kamar waɗancan da aka shafe ba hadisi ya tabbata cikin muslim na aisha take cewa ya kasance cikin abin da aka saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka karanta shi cewa ashiru rabaatin yuharrimna aka soke wannan aka shafe aka dawo da khamsu rabaatin yuharrimna yanzu kuma ita kuma wannan din ma ita ma daga baya aka shafe ta ma'ana ashiru rabaatin da tsotso goma yana haramta tsakanin wanda ya yi wannan tsotsan da wadda aka tsotsa idan mutum ya sha nonon mace ya yi tsotsa goma to wannan ta haramta tsakanin aure ya haramta tsakaninsu duk dai abin da yake haramta yake zama tsakanin muharrami ya kasance a tsakaninsu to akwai ayar da sai kuma aka shafe ta aka ce a tsotso biyar to wannan ayar ba ta a yanzu kuma ba hukuncinta an fahimta ba shi za ka ke jin gashi ana ta fatawa a rediyo ba ce me hukuncin namiji da ya zo ya isha nonon iyalinsa an gane ai ka ga watakila wannan ya fi tsotso goma ɗin ma tun da tsotso to ai yaro karami da ya ɗan tsotsa kaɗan ai sai ba ya shi da ƙarfin makogwaron zuƙa amma babba ɗaya ba sai ya zuƙi na tsotson na jariri ba in shi zai sha saboda to saboda haka ashe da ai kaga da matan mutane sun zama uwayensu kenan to babu wannan hukuncin sai dai wasu malamai sun ce ya tabbata da sunna cewa idan yaro a matsayin ƙuruciya yana matsayin shan mama kafin a yaye shi idan ɗanka shi sa akwai haɗari babba wannan hukunci shi yana nan wanda aka shafe kenan za mu hangi iyaka da aka yi a ce goma ko biyar to ɗaya ma yanzu idan ɗanka jariri wata ta shigo kawai ta shigo zumunci yana kuka ta ce a Allah sarki ya rana kuka ki wasu ta shiga wanka sai ta ɗauki sai ta bashi sai ya tsotso ɗaya ma har abada wannan ɗan ba zai ba zai auri 'yan wannan ba kuma 'ya'yanta ba za su auri 'ya'yan wannan ba sun zama ƙanne uwa da ƙani saboda sun sha nono ɗaya to sai ya yi tsotsa so goma ko so biyar to kaga da muna kan waccan ayar sai an ƙirga nawa ya sha amma tun da waccan aya hukuncinta da ita an shafe ta ko tsotso biyu ya yi ko ɗaya ya yi ya sha ne haka manzan Allah mu ya ga mana da an zama a ‘yan uwa na raba'a Allah ya haramta aure tsakaninsu wannan hukunci da aya ne amma aya da ta ce an haramta wato ‘yan uwantaka ta raba'a kamar yadda hadisi ya ce yana haramta abin da ‘yan uwantaka take haramtawa ma'ana ko tsotso ɗaya aka yi an samu wannan shi kenan to ashe kaga ba kan wacce hukuncin aya ake ba kenan an fahimci abin da ke nufi to kun ga ita wannan ayar an shafe ta an shafa karanta ta to haka akwai nasku kala uku kenan haka tsarin yake haka yan uwa ya kamata a ce wannan muhalli ne kwarai da ma Allah ya sa na kawo shi ya jawo mu muna ta ganin saboda rashin fahimtar irin wannan karatuttukan yakan sa a ringa ganin cewa kamar ba wani abu bane ba don wannan matar watakila abokiyar wasa ce watakila kaza ce kuma za a iya zuwa a ce za a haɗa 'yan wantaka to za a haɗa haramci ne Allah ya hana aure tsakani ko yaya ko ba dangin iya ba na baba wannan ya tsotsi wannan ta tsotsi nonon wannan ko wannan ya tsotsi nonon waccan in dai a matsayin ainihin abinci suka dauke shi domin malamai sun maganganu cewa to shi sa ai na babban aka ce ba komai dan shi babba ai ba a matsayin abinci bane shi ba ba haka bane kawai san ransa ne shi ko wannan abincinsa kenan abinci a matsayin abinci ne to da haka wannan shi ne to wannan shi ake kira da nasku idan an samu nasku shi kenan a Allah ko ya canja wata kamar yadda za mu ji yanzu a cikin farkon ayar da wata ayar ko a canja da wadda ta fita ko a canja wadda bata kai ta ainihin wahala ba ko makamancin haka Allah ce ma nan min ayatin Allah ce ba mu shafe wata aya ba ba mu gusar da hukuncin wata aya ba imma mu gusar da lafazinta mu bar hukuncin ko mu gusar da hukuncin mu bar lafazin duk dai wannan bai faru ba aunun siha ko ko kuma nunsi'uha duk an karanta in ka ce aunun siha Allah yana nufin ba mu gusar da wata aya ba ko muka ko muka ko kuma muka muka gusar da wata hukunta ba ko da ba mu gusar da ita ba ko kuma muka mantar da ita minan nisyani ma'ana ba mu mantar da ita ba ga ma'abotan ta karanta ta nati bi khairin minha wa misliha wato an samu Allah yakan shafa aya din ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi zai ce a bar karanta wannan aya an gama da hukuncinta ko shi zai ce a karanta ta amma hukunci yanzu ba a kanta yake ba ga wata wadda aka canza daga ina muka ji wannan shafiyar daga manzan Allah to akwai wata hanyar da Allah yake shafiyar shine aunun siha da wasu suka ce minan nisyani wasu suka ce ko ko mantar da ita an samu wasu sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda ga sahabi yake ba da labari cewa na zo zan karanta wata sura suran nan ta kai kusan ayoyinta da tsawonta sun kai kusa bara'a da na bismillahir rahmanir rahim sai na wanzu kawai kan bismillah na kasa tuno ba ma sura an shafe ta babu ashe wani ma duk da suka tashi in dai a kiyamul layli dan ba irin yanzu nan kun ga nan mun kai mu wajen dubu ko ko sama da haka ko dubunnai amma masu kiyamun laili za a ce kai kiyamun laili da qur'ani ko rabin qur'ani ko wani wasu surori na qur'ani ai in ba sa ba sai da kin za a zaro goma ko ashirin ko kuwa to amma su sahabbai kowa ruwan dare wannan ruwan dare ne to shi wannan ya zo ya kawo ƙara wajen manzon Allah cewa ni fa na hadu da abu mamaki sai ga sahabbai daban-daban daban-daban sun zo su ma da irin wannan mushkilar sun tashi za su karanta surar sun ji babu a ƙirjinsu su aunin siha mun mantar da ita kenan ji Allah to ba mu mantar da mu shafa aya daga cikin kirjin wanda suka ta ba to nati bi khairin minha sai mun zo da mafi alheri daga ita wannan ayar mafi alheri daga ayar za mu kawo wato da aka shafa ayar ba an bakku ba sai an zo da wadda tafi alheri to wadda tafi alheri a me za a iya samu wadda tafi alheri a sauƙin aiki wurin aikatawa sauki kamar yanzu da Allah ya ce ku ji tsoron Allah iyakan jin tsoron Allah a komai in ka zo idan a ciniki ne sai ka yi kalkalkalkal idan a sallah ce sai ka ga kamar ga ka kawai ga Allah shi ne ƙarshen jin tsoron Allah duk a komai sai ka yi tsoron Allah haƙƙa tuƙati sahabbai suka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan aya ta yi tsanani a gare mu ta ya za mu iya jin tsoron Allah mu ƙura bango na jin tsoron Allah to sai aka shafe ta da wadda ta fi ta sauki kaji khairin minha ta fi ta sauki wurin aiki Allah ce fattaqullaha mastada'atum ku ji tsoron Allah iya gwargwadon yanda imanin ku yake shikenan to kaga wannan da wacce wacce ta fi sauki ta fi sauki ko haka ne to da haka wannan shine to amma wacce ta fi nauyi kuma yanzu idan aka zo aka ce ga wani ya ji tsoron Allah haqqa tuqatihi ga wani ya ji tsoron Allah masta da'a a ciki wanne zai fi to ashe to kuma kace ɗaya tafi to alheri fa wacce ta fi da daidai gwargwadon da wacce mai karfin fa wacce ta fi alheri mai karfin a ina waccan dai waccan dai mai sauki sauki ita tafi alheri ita tafi sauki sai dai ku nemi ta ina tafi alherin kawai shine domin ya za ka ce mun ga wanda ya ji tsoron Allah iya kai kuma ga wanda ya ji tsoron Allah daidai gwargwado a ce kuma wancan wanda ya yi daidai gwargwadon ya fi wanda ya yi matuƙa eh kuma hakan ne din wato yanzu ‘yan kasuwa ne guda biyu ɗaya yana siyo kaya yana da jari naira miliyan biyu wannan ma yana da jari naira miliyan biyu wannan ya ji ya so kayan wannan kudin nasa da yake da shi shi ma ya ji ya so kayan irin wannan duk irinsu ɗaya amma ko ina wanda yake kasa daban-daban wannan da ya zo sai ya sa farashi naira goma-goma da iri ɗaya ne kayan shi kuma wannan da ya zo sai ya sa farashi naira hamsin hamsin wai da cin riba a ina ba ku ci ba shi da kuka ce ɗayan maɗazin ai mai goma goma sai ya cin riba saboda kafin wannan ya sayar yaya shi ya koma so nawa ya fi so goma goma goma layi za a yi ta yi ba sai ya dinga tuka koran mutane wani hamsin hamsin ba sai wanda ya rasa can ko layi ya ishe shi ba zai zo na to ashe wancan mai sauki shi zai fi siyarwa kuma shi ya fi riba to ashe ita ma wannan masta da'atum ita ta fi riba domin wancan mai haka tuketi din idan kai haka tuketi yau kai haka tuketi gobe to ashe ashe kun gano kenan to shi ko mai masana'atun kullum sai ta yin abinsa ta fi alheri da haka wannan kenan to kuma kamar aka ga haka akan shafi abin da yake wato kamar yanzu wani abin shi sauƙi na hissan wa ma'ana wanda shi dacen mai wahala ne kuma a sauƙaƙe shi kamar yanzu dacen idan aka fita fagen daga idan akwai mutum ashirin ga mutum ɗari biyu kafiri abokin gaba to mutum ashirin bai isa ya gudu ba sai a tsaya fafata haka Allah ya sa dokar amma a ƙarshe gaban wannan ayar sai ce al'ana khaffafa Allahu ankum wa in yakun minkum mi'atun sabiratun ya galibu alfan min alladhina kafaru in yakun minkum 20 sabiruna ya galibu mi'atayn amma al'ana khaffafa Allahu ankum wa in yakun minkum mi'atun sabiratun ya galibu mi'atayn wa in yakun minkum alfun ya galibu alfayn bi iznillah to yanzu Allah ya sauƙaƙa muku idan da mutum ɗari kai ya guje wa mutum ɗari biyu na kafiri kaga ba ashirin ya guje da ashirin kai ya guje wa mutum ɗari biyu amma yanzu sai ɗari ne ba zai guje wa mutum ɗari biyu ba an sauƙaƙa to kaga haka ayoyi to nati bi khairin minha Allah ya ce aw misliha ko ko mu zo muku mu shafa aya ba mu zo da wadda ta fita ba mu zo da irinta komai da komai a wurin aiki kamar yanzu da aka shafe da ana kallon baitul maqdis nan ne ake kallo a yi sallah sai Allah ce a walle waje haka shatsara da masjidil haram ya rasulallah mai da fuskarka wurin kallo ya zama jihar masallacin mai alfarma masallacin makka to ba an canja ba an shafa wacce kenan to da aka shafe an zo da wata wadda ta fita wahala ko kaɗan iri ɗaya ne duk kallo ne to shi kenan kaga au misil ha kenan alam ta'lamanna allaha ala kulli shay'in qadir Allah ya ce kai mai sauraro annabi dai da shi ake magana a nan alam ta alam anna allaha ala kulli shay'in qadir kai baka san Allah mai iko bane akan yayi komai wannan maganar annabi ake fuskanta sallallahu alaihi wa sallama a gaya masa amma manufar maganar ba da shi ake ba kuma eh da da da, da mu ake dan shi shine yafi kowa sanin Allah ala kulli shay'in qadir Allah ba zai jefa tambayar ba domin tambaya ce ta wanda yake ganin bai san haka ba shi ko shi aka kai shi aka nuna masa malakutu samawati wal ardu aka nuna masa duk abin da ya zama yaqini zai tabbata da shi annabi yana da yana kan wannan yaqinin shi yasa ma wata rana kamar yadda yake cikin hadisin bukhari yace mafi sanin ku Allah mafi tsoron ku Allah ni ne haka yace da kansa to kuma kaga ai ba dama to ashe kenan ana magana da shi amma mu ake magana kai da kake yahudawa suke neman su sama shakka kai musulmi mai raunin imani na lokacin da kake ake cewa kai yanzu ka yarda annabin ka yace yau ayi kaza gobe a shafe to shine Allah yake cewa ku mu'minai ba ku san ni mai iko ba in shafe din ko in bari duk iri ɗaya ne ai ni mai iko ne a bisa komai in yi shi dan haka to a cikin iko na akwai shafiya da da dawo da wani wanda na ga dama to
ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض mm.
وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير alam ta alam mai sauraro baka sani cewa annallaha cewa ubangiji dai lahu mulku samawati wal ardi shine yake da tasarrufi da mulki na sammai da kasai gaba daya kamar yanda yayi halitta yake da iko ya jujjuya abin da yake so a cikin halittar ya halatta abin da yake so in ya ga dama ya canja ya mai da shi haram kuma wannan dai ruwansa ne in ka- in yayi canji kuma sai a ce dan menene kuma Muhammadu sallallahu alaihi wasallam dan sako ne shi ca ake ya ce sai ya ce to wanda ake ce wanda yake ce masa ya ce din nan baka san shi mai iko bane yanda yayi ka kuma yayi yanda yake so da kai to me yana kai na cewa dan me ake canjawa kuma malakum min dunillahi min waliyyin ku mu- mu'minai kar ku sake jin maganar yahudawa bare su samu ku shakka ba ku da wani waliyi ba ni ba inji Allah Allah yana kira kansa waliyi kuma yakan kira wanda ya zaba shi ma ya ce masa waliyi sai dai fassarar takan zama daban-daban in za ka fassara walitaka irin ta Allah za ka ce malakun min dunillahi wali ba kuna wani mai tsayuwa kan lamarinku wanda ba wanda yake taimaka masa sai sai shi da kansa shi yake tsaye akan lamarinku ba ku da wani mai k- kula da ku in ba Allah ba wannan walitaka irin ta Allah kenan to walitaka irin ta dan adam kuma shine ya zama wali ne ma'ana ya yadda shi yana son Allah shi ma Allah ya yadda yana son sa wali in ka ce wali wa- wanda ka faɗa kenan Eh. wa malakum min dunillahi min waliyin ba ku da wani wanda zai kiyaye ku ba Allah ba wala nasirin ba kuma wanda zai iya taimakon ku in Allah zai azabta ku ba shi ba to أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل mm.
ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل Allah ya ce am turiduna an tasalu rasulakum anan Allah yana bayyana mana irin suluki na Yahudawa da tsari irin nasu wanda suka tafi akai wannan ayar ya yiwu a ce da Yahudawa ake ya yiwu a ce da muminai ake duk kowanne akai ya hau idan da Yahudawa ake idan da musulmin ake tukun da farko Allah yana cewa ku musulmi kuna so Yahudawa su ringa wato nuna muku tsari irin nasu yadda suke tambayar annabinsu tambaya ta ta'annati su ce sai mun ga Allah kuma turiduna an tas'alu rasulakum haka kuke so ku ringa tambaya annabin naku irin tambayar da Yahuda suke wa annabinsu a'a ku ba irin tsarin ku bane ku mumini kamar haka Allah yake cewa ba tsarin ba iri ɗaya bane ba Mm. kama su ila Musa min qabl kamar yadda aka tambayi annabi Musa kafin zuwan shi annabi Muhammadu wato ka duba wani abu da Allah ya anan sai an duba tsayi za a gane shi Allah yana so ya hana muminai yin tambaya ta ta'annati ko tambayar da bata dace ba ga annabi Muhammadu sai yake so ya kwatanta musu cewa kar ku ringa yi wa annabi Muhammadu tambayoyi irin yanda irin yanda mai irin yanda mai to Yahudawa suke tambayar annabi Musa annabinsu tambayar ta'annati to Allah sai baya so kwata-kwata ya kamanta mu ma da Yahudawa gashi kuma abin da Yahudawan suka yi shi ake nufin kada mu yi. to ya za a yi kuma kenan ba za ku gane ba E- e- e- yanzu akwai wani mutum wanda mara kirki ne ya yi shura a rashin kirki sai ka zo kana neman kai wani abu irin halinsa sai nake cewa "Ah, kana so yanzu ka ringa aiki irin na ba sai in faɗuwa nan ba kaga na kamanta ka da shi kenan wurin irin aikin da kake to Allah yana so ya nuna mana kan mi irin abin da Yahuda suke to ma'ana alqur'ani ba haka ya faɗa ba ba haka ya abin ba caye kuna so ku ringa tambayar annabin ku kamar yadda aka tambayi annabi Musa sai ya ki faɗa yahudawan Allah din bai ce kamar yadda yahudawa suka tambayi annabi Musa ba in ya faɗa haka ya kwatanta mu da yahudawan kenan zam sai ce kamar yadda aka tambayi kamar ma ba yahudawan suka yi tambayar ba saboda kawai kan mu shiga cikin kamar Allah bai sai kamanta mu da su kun gane misalin yanzu ko to wa man yatabaddal al-kufra bil imani Allah yace duk wanda ya musanya kafirci ya zabe shi ya mika imani faqad dalla sawa'a sabil wannan ya bar tafarki na gaskiya tafarki na daidai domin duk wani abu wato ita gaskiya guda ɗaya ce shi sa ake cewa ɗaya ce ma'ana ɗaya ce da tana da kanwa sai a ce ga gaskiya nan to amma ga wadda bata kai gaskiya ba kanwarta to wataƙila idan ba kai gaskiyar ba sai kai kanwar to ba ta da kanwa kawai kai gaskiya kai gaskiya ba ka yi ta ba ka bata shi ne ai wa man menene ya tabbatar da kufra bi faqad dalla dalla anil haqqi kawai ma ba'da al haqqi shikenan ba kada wata abu daga bayan ba kai gaskiya ba kawai ƙarya kai ko kuma barna kai in kuma ba kai in kuma ba in kuma ba kai barna ba kuma gaskiya kai shikenan ba tsakiya haka a ce gaskiya gaskiya rashin gaskiya gaskiya babu shi babu shi a shari'a kawai kai daidai kai daidai ba kai daidai ba kawai kai kuskure shikenan to ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير Allah ce wadda kasiru min ahlil kitabi la yurdunakum min ba'di imanikum kuffara wannan aya wannan aya mu tsaya mu ji ta da kyau Allah yana zance da muminai domin waƙiyar abin da ya sa aya ta sauka da ya aku tsakanin Yahudawa da muminai ne amma wannan ayar a yanzu aikinta wato a da abin da ya afkun akan wasu tsirarin muminai ne har Allah ya saukar da ayar amma a yanzu wannan ayar ba tsirarin muminai ba kowa gaskiya yana da wahala na ɗauke wani huda tana kansa kowa sai za ku ji inda ta taba shi Allah a wannan ayar ya ce yana so ya bankaɗa mana asirin Yahudawa kun garan nan ko jiya ne ko shekaran jiya ne muke cewa dai Allah ya taimake mun yi bankwana da ayoyin Yahudawa nan ashe ba mu ba ashe da saura dan nan ma Allah na ƙara bankaɗa mana asirin Yahudawa yace Allah yace kuna so ku gane manufar Yahudawa da ku to su Yahudawa ba abin da suke nufi sai su mai da ku kafirai kawai Yahudu babban target ɗinsa ka zama kafiri kawai duk abin da yake so ya mai da kai in ka zama kana kan musulmin ka bukata ba ta biya ba amma in ka zama kafiri ko bukatar ta biya ko sauran baka yi ba komai wadda kafiru min ahlil kitabi da yawa ma'abota littafi abin da suke nufi shine an yarduna kum min ba'di imanikum kuffara shine mai da ku kafirai bayan kun yi imani mai da ku kafirai bayan kun yi imani ayar ta faru ne lokacin da amma rubun yasir da shi da wani daga cikin sahabbai suka haɗu da wasu huda-huda sai suke ce musu gaskiya addinin nan naku akwai gyare-gyare da yawa wallahi ku dawo addinin mu kawai tsohon addini mala wanda yake zaune daram dam yannan ko yanzu ake kafa shi ma yanzu yake kaguwa sai amma rubun ya sirri ce shin ya warwar alkawari yake ku a cikin littafin ku a warwar alkawari ai ba kyau a littafin mu to aini na yi alkawari da annabi muhammadu ba zan bar shi ba in warware kuma to haka ɗaya sahabin to shi ne sai allah ya saukar da aya cewa kafirai ta ko'ina ba abin da suke sai su mai da ku kafirai kawai su yi halal kitabi sai su mai da ku kafirai kawai bari mu karasa ayan mu ji ta akan mu kuma sai allah ya ce kama an tambayi ubangiji to su me dalili tunda su sun kafirta in wani ya abinsa daban to su bar shi ya je ya abinsa daban mana tunda tunda su ba abin da suke so su yi kenan to su bar wani yayi abin da yake so sai Allah ce a hasara min inda abba sai ai hasada ce tsaba kawai kuma ita hasadar Allah ya ce min inda anfusihim kar ku zaci ita hasada da can mai kyau ce a littafin su suke yin ta ko aka haramtawa a min inda anfusihim ni in ji Allah ban sa hasada tun a da a ban mai kyau ba daga wurin su take ba daga wurina ba hasadan min imdi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq bayan na gaya musu hasada haramun ce tun a littafinsu to su hasada suke muku me hasada suke muku ta ina suke mana hasada yahuda na farko dai addininmu ya shafa kowane addini sai shi za a yi in ba a yi an fasa addini gaba ɗaya na Allah na biyu annabin mu sallallahu alaihi wasallam ya zo fiyayyen manzanni to da a ce bayan manzan Allah za a sake aiko wani annabin sai su ce to bari mu sai mu dan saurara ma sai wani annabin ya zo mu gashi in mun daidaita da shi sai mu bi shi to ba wani annabin sai shi wannan hasada ta ƙara fama musu miki saboda haka wannan shine abinda abinda abinda ya faru to tunda suna yi mana wannan hasada din dan alheri da muke da shi kenan suke mana hasada to amma mu yanzu a rayuwar mu yan uwa sai mu duba mu ga yaya tsarin mu yake da waɗannan mutanen da ake cewa su ne mana hasada a addini kuma yanzu hasada ta ina ta biyo to shine nake cewa ba wanda za a ɗauke wa huda idan ba su kama ka ta yi magana da kai baka da baka suna so ka raunana addini ba da in sun samu dama ga wanda suka ga cewa addinin a wurinsa ba komai ba ne ba to za su yi magana da shi a fili ya za a yi ya karɓi kwangila ta rusa addini wannan wasu sun karɓa wasu suna yi kaga wasu taron ta shafe su ko a fili to haya da kai bari ka ji ka daina cewa wani abin ai wai wai ya ji an ce wasu can sun shi ya ga bai karɓa kwangilan ba to idan ba su samu ta haka ba sai su shigo ta abubuwa yanzu ba ga waya kana da ita nan ba kirikiri yanzu an ce Allahu akbar zai gaya gangan garin gangan garin ai za su mai da ku kawai sai sun shagaltar da ku daga barin Allah kai kuma na an taimake ka amma waya in ka koma gida ga talabijin nan kana cikin tafsiri sai a ce za a sako talla sai a sako masu rawa kala kala tallar wani abu ake yi abinda kake kallo da kuwa shi shi ba na tallan bane ba wannan abun bane ba shi ka nufa ba sai an shigo ma da wani abu ta ko'ina sai sun yaƙi tunaninka wallahi kuma da yawa sun yi galaba sun taɗe mutane da yawa sun raba wasu mutane da zikirin Allah sun raba musa sun haffafa wa mutane ayyuka na addini saboda shagala da abinsu yanzu ka ce ka ce ka ce ma kai kai baka kallon talabijin to ai ma kana da waya ka zauna kai awa ɗaya kana test kai ta text kai ta chatting kai ba istighfari kai ba kai ba wani abu kai ba haka to ta ko'ina wannan dan misalan ga nan kowa zai iya buga su ne to wannan hanyoyi ne da suke bi sai ka ga wani abin kama an taimaka maka amma wala cutar ka ake yi da taimakon da cutar duka amma wani lokaci ma kuma ismu ma akbar min nabi ma kamar yadda na abin nan aka faɗa akan giya to da haka haka hasada take da yahudawa ga musulmi tuntuni kuma har yanzu ita ce karkace ɗayan biyu in ba haka ba amma in ba haka ba su waɗanda suke kafiran nan sun fi kowa kiran freedom yancin kai ko a bar kowa ya yi yancin to abin musulmi ya yi abin da ya kamata yake ya yi mana me yasa sai an zo a nemi cewa sai ya bari ta hanyoyi da yawa kaga ba freedom ɗin kenan freedom ɗin ta wani ɓangare ake neman sa ba ta wani ɓangare ba amma yanzu idan za a ce duk musulmi gaba ɗaya ya yi musuluncinsa yadda yake so ko ina ya je yana da freedom in na je inda zan je in rantama kiran sallah ko garin suwaye freedom in an ce ƙara ne ba a so amma ga shaguna nan gaba ɗaya a wurin ana ta saka dansin kana ji shi ba ƙara ba ce ko ƙara kiran sallah ce ita daban kawai musuluncin ne saboda haka yan uwa sai an kula da kyau mu kama kanmu kawai ne kama kai mu tsayawa Allah da addininmu mu gane abin da Allah yake gaya mana dangane da wasunmu shi kenan shi rikici ko ai wani abu duk ba nan take ba a ce wai ko ai rikici ai ko ga rikici a gabanka kai da ubangijinka ka samu kanka an rikici a gabanmu mu yanzu muminai shine yaya za ka zama na allah sak wallahi wannan shine rikici a gabanmu kuma idan muka yi wannan rikici shi kuma allah sai ya tare mana wadda wannan rikicin da kake ganin wakai sai ka yi din wallahi ba za ka yi ba saboda me saboda allah ka tsaya cewa kai ta rikici da shaidan kai ta rikici da zuciyarka cewa sai ka zama na Allah to ka je ɗayan biyu ka je Allah bai kare ma ɗayan rikicin na abokan gaba taka ba ma ba su zo sun riske ka ba to amma wannan rikicin da ka ci nasara tsakaninka da Allah ka zama nasa idan sun ci nasara me za su yi ma me karshen abin da za a yi ma ba a kashe ka ba ka tafi to ina kashe ba ka tafi wurin wanda ka sasanta da shi anan ba to sai me in kuma Allah ya so shi kenan sai ya maka gyara a cikin rayuwar taka ya tare ma rikicin kai ta ganin yadda ake abin kai ta dariya kaga yakin ba naka bane ba bare mu da ma Allah yake shiga cikin yakin mu wanda bai taba shiga cikin yakin wasu da irin wannan ba kana ina Allah yake gaya mana cewa zai turo mala'iku wa annabi Muhammadu mala'iku ba taba yaki da wani annabi ba babu yaki ku an yi shi tun kafin zuwa annabi Muhammadu amma a ce ga wata runduna bayan ta jama'a ta mala'iku ce wanda su zo su ta yi annabi yaƙi sai annan muhammadu wani sahabi yake cewa sai na tafi sai ka tafi za ka share kan kafi sai ga kan yayi jangal ya tafi wanda mala'ika ya riga ka inni umiddukum me bi alafi min al mala'ikati kowanne yayi irin shiga irin tasa musawwami da haka Allah wa irin wannan aikin yanzu ɗin tunda ba annabi ba ne ba annabi annabi ya tafi wajen ubangijinsa to in an tashi ba wai ba wai ganin mala'ikun zami ba ko wani abu ba amma a iya sawa su ma su shiga cikin lamarin ko kuma Allah dai ya shiga cikin lamarin ta inda yake so kawai to muna fata ubangiji muna kai ƙara kanmu a wurinka Allah ka dawo da mu kan daidai sannan ka taimake mu akan dukkan abin da zai cece mu to hasadan min inda anfusihim suna hasada ne kawai daga wurin kawunansu ita hasada kun ji dai a kowane zubi ba mai kyau bace shi sa Allah ce min inda anfusihim duk inda hasada take hasada ɗaya ce ita ma ko da yake hadisi ya kira ta hasada amma malamai da yawa ba sa kiranta da sunan hasada domin hasada kala biyu ce akwai haƙiƙi akwai majazi akwai ta haƙiƙa akwai wadda ita majazi a ce mata hasada majazan ne amma ba sunanta hasada ba ita wannan an yarda mumini yayi ita an yadda a yi amma waccan ta hakikar ita haramun ce dukkan maratibunta guda uku dan adam ya yi ta musulmi ita ɗayar martabar ta uku ce akwai wata tafi kowace illa akwai kanwata akwai kanwa kanwata dukkaninsu haramun ne babbar ta wata kowace illa ita ce hasadar da dan adam kaga Allah yawa dan uwanka musulmi ni'ima ka nemi Allah ya kwace ni'iman ya dammarar da shi kuma ko ba za ka samu ba ai kun san akwai wannan kuma watakila kana da ma wasu abokai masu magana wannan can ni wallahi wani haka kawai bana sai kana amma wannan abun ko an kwace shi daga wurin wannan shi ba zai zo wurinsa ba in kasuwanci ne ba irin nasa bane kuma amma kullum zo kake fadi a ce ya da gargaje ya lalace kaji nawa kala ɗaya kenan wannan ita ce babba kala ta biyu shine ya zama abin wannan da yake da shi kai burci shi wannan nafsin abin Allah ya kwace shi ya baka shi ya rasa kai ka samu ita ma hasada ce ita ma Allah baya so ita ma haramun ce kaji ta biyu hasada ta uku shine mutum yana cikin talaucinsa ai ba shi da shi ma bare ka ce Allah ya kwace to ka ce Allah ta zaman sa haka Allah kai ka kada ma hasada ce kaga ita ma ai nau'in ta daban Allah ya ba wani yanda yake subhanallahi kaga wannan ma'ai hasada ce to duk waɗannan nau'o'insu me su ba shi da nasara a rayuwa ma gaba ɗaya ba shi da nasara domin kamar yana yaƙi ne da abin da Allah yi wancan da kake cewa a ƙwace abin ko ba a baka ba kake fatan Allah ya sa ya rasa shi ya ba kansa in ka ce shi ne ya ba kansa da ƙoƙarinsa da wani kazansa ka yi shirka don ba shi da abin da zai iya yi ba abin da Allah ya masa ba oho to Allah ne ya bashi to kana nufin shi wanda ya raban ne ba za ƙara sama ba to in dai ba wancan ba to sai daga dawo wannan ba na uku ko dai wanda ya yi raban ne kake da tuhuma a kai in kuma ka ce ba shi ya yi ba to waye yi babu to mai hasada ka ji abin da kake akan wancan to haka akan na biyun ba wannan kuma na uku da kace a bashi yanda yake shi kuma kaga ai wannan wato ka zo da abin da ita ce ta ƙarshe amma dai wato wato rashin kyanta yayi yawa domin idan aka bashi yanda yake kai kuma ya kake to ɗayan biyu ko dai kai ka fi shi kuma kai kake zo kai taso ya zama yanda yake a kaga za ku yi wannan ko kuma kai ma hakan kake duk abubuwa ne marasa kyau da ala'ayi halin ala'ayi halin da duk waɗannan marasa kyau wacce ce mai kyau ita ce wadda ake cewa gibda hasada musulmi ya yi ta da matsayin gibda to tana da kyau wannan mai gibda shine wato Allah ya ma abu mai kyau ibada ce kuɗi ne ya baka naga kana ta sadaka da su a'a wani irin ilimi Allah ya baka in ji a raina kai wannan wannan wannan wannan bawan Allah ya sha da ni amma ai Allah ne mai bayarwa shi Allah ya tabbatar da shi amma Allah ina so kar ka kashe ni ban zama kamar wani ba to wannan ta zama ita mami to ita ita ce ake cewa gimda amma hadisi ya kira ta hasada ita ma amma ta ina suka yi daidai da suna ɗin har ma suka yi musharaka da waccan da ba a so da wannan aka kira su da suna ɗaya shi wancan da mai son a ƙwace abinka kuma ba sai an bashi ba da mai son a ƙwace a bashi da mai son ka zauna yadda kake dukkaninsu ka ɗan dame shi abin ya ɗan karta masa a rai ko yana ɗan jin abin wani abu da yake ba shi ba ne to wannan mai son kana da abu Allah ya bashi irinsa me ya jawo ya ji Allah ya bashi irinsa eh dan karta masa tai shi ma amma kuma sai ya kalli Allah to shi shi sa ta saba ta zama laifi ba kawai ka ga mutum yana ta karatu yana ta karatu yana ta karatu in ka tafi kawai ka ringa jin wannan wannan ina yaushe wata ilma abokinka ne tare ku ka taso wata ilma kaninka ne ko kuma ka ga mutum yana ta sadaka da kuɗi yayi jayi an ce yana yana yana yana ingila yana ina yana saudiya yana ina kaga kuma kana nan a kano to amma saboda mumini ne kai kaga allah ne ya ba shi damar wannan to ai sai ka ji wani abu na ina ma kai ne to wannan shi sa suka yi musharaka dan jin wannan ƙyat da ka ji kafin ka koma zuwa ga allah din sosai to wannan shi sa aka kira ta haka shi sa to manzon allah sallallahu alaihi wasallam sai ya karkade ma kar ku ji an ce akwai irin wannan hasadar wadda dan adam zai iya yin ta kuma ta zama mai kyau ka ɗauka cewa ka ga wani yana wasu abubuwa wanda za ka ce kai ma Allah ya baka irin wannan abin kuma ya fita daga layi shi nasa abin to kakai wannan burin kuma ko da ka ce ba za a kwace nasa ba kai ma a baka irin nasa to abin da za ka yi burin Allah ya baka irin na mutum guda biyu ne abu biyu ne abin da zan gani a wurin wani in ce ina ma ni ne kuma in ji abin ya dame ni har sai ni ma Allah ya sa in samu to abu biyu ne in ya tsallake wannan biyun ka fada wani layin kuma daban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi ingantacce yace la hasada illa fisnataini ba gibda abinda za a iya cewa hasada din irin wannan mumini ba zai yi shi ba sai a cikin abu guda biyu na ɗaya mutum ne rajulun atahu Allahu almala mutum ne Allah ya bashi dukiya saboda haka sai ya zama yana sadaka da shi yana ciyarwa yana ta aikin alheri ka ji wana ya kamata nima in zama haka ko sallama baka yi da shi ba ya ji garin nan da ya je aka ce nan ya je ya samu kai ma ka bayyana a garin ba laifi ba ne wannan ka tafi ka zawo ka zama kamar shi babu laifi wannan saboda aikin da yake yi shi kake gimda shi kake ji kun ji ɗaya abu na biyu shine mutum Allah ya bashi hikima in ji manzon Allah atahu Allahul hikima ta fa huwa yaqdi biha wa yuallimuha an-nasa Allah ya ba mutum ilimi mai amfani ka ganshi yana aiki da ilimin yana sanar da mutanen ilimin ka ji ayya wannan ina ma ni ne to wannan ka ji haka to ka ce a to lokaci kure mun yayi ni din ai akwai su malam wani su malam wani naji a wurin sa yayi karatu kawai ran sai mu wannan malam wani ya ganka kawai ka zo ka rauka la ah wani ya ce ai ni ma na da makaranta shikenan kai karatu da niyyar Allah ya baka ilimi ka zama kamar wancan kai to kun san wani abu da wancan mene ya zama kudin kai ne yanzu din kaji mutum ya je Lagos ya zauna a wuri kaza kuma Allah ya wadata shi ya zawo yana ta aikin alheri ka ji kai ma Allah ya baka kai aikin alherin nan wannan shi ya ziga ka ka tafi garin ran da ka sauka nan ka mutu ko kuma neman ilimin ne ran da ka je ka fara kana nufin abin da za wancan yake kai ma Allah ya baka zo kai rannan ka mutu za a tashe ka tare da wannan malamin za a tashe ka tare da wannan mai sadaka duk abin da yake din Allah sai ya baka kun ji wata gara basa kuma me yasa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce niyyar mumini ta ma fi aikin nasa ba niyya kai saboda Allah ba Allah ya ga niyyarka ya san dan me ka fita ya san dan me kake nema dan ka zo kai wannan ne to waye yanke kai sa baka zo din ba ayya shikenan sai ce to tunda ni na yanke ka ba kai ka fasa ba to bari a baka din kamar kai zaka yan uwa duk jiwi ko ina kar ka zama sharri ne abin kallon ka wallahi ka zama alheri ne abin kallon ka alherin nan ba wani zai dawo ba kai zai dawo shi kuma ita kuma mai hasada kullun ran sabace ki abin da ba ku gane ba kenan kullun ran sabace ki za ku iya cewa a ai akwai randa tunda so yake kudin na wani su kare to kuma sun kare din ai ba ransa zai fari ba a za ka zaci kamar ransa ya fari ko to wani fari yayi wannan kudin da aka bashi dai shi ba dawowa za su yi wurinsa ba kamar yadda aka faɗa ko yana so ya dawo ko bai ce su dawo ba za su dawo wurinsa ba kuma wannan mutumin da Allah ya kwace wa abu bai san irin alherin da ya ɗora masa ba wanda da ya san wannan gare ya bakin cikin ma kan wancan akan wannan ɗin ba wanda Allah zai ba wani abu ya jarrabe shi da kwacewa sai ya ba shi alherin da ya fi wannan ma'anan sa min ayati na wurin sa na tafi khairin min ha duk za ka iya ɗora wannan akai to ashe in dai alheri yake masa bakin ciki to zai yi ya samu wanda ya fi shi to kuma da zai zaka sai dai jahilcin sai ga cewa shi alheri ai kudi shine alheri ko kaza shine alheri to ba kuma shine alheri kadai ba Allah ya kiyashe mu da hasada ne Allah ya ce ku muminai ku yi rangwame ba yahuda suna son sai sun zama mai da ku kafirai ba kuma kun gane kun fi su karfi kun a lokacin muminai sun fi yahuda karfi sun fi su saldana Allah ya ce afuwa ku kyale su ku kauda kai wasfahu ku kyale su ku bar su hatta ya ce Allahu bi amri har sai Allah ya zo da lamarinsa Allah ya ce ku afuwa ku rango me bambancin al'afu da asafu ku afawa ku rango me eh kamar iri ɗaya ne ai na ce yanzu nema rango me ko kuma in ce nema afuwa me bambanci kamar duk ɗaya ne ba ɗaya bane afuwa na baka kuɗi na saba in baka kuɗi kana zuwa min kasuwanci ka je kai mun ɓanna ka dawo in ban ma afuwa ba sai ka biya ni sai na sai da ko gidanka ko wani abinka to sai na ce nema afuwa je ka kun ji afuwa to amma ba lallai ya zama ya yi masa safaho ba sai ka dawo daidai lokacin da ake ba da irin wannan kuɗin a tafi jarin to na dawo bana ma haba bara kuma ga abin da kai mun na kyale ka kuma sai in sake daukan ba kuɗi to bai safaho ba kenan an gane in ya dawo na dawo ba na citowa ne da Allah ka a sake irin abin da aka yi bana ga su fa'afu wasfahu eh saboda idan kai afuwa baka kama mutum da zunubin ba kenan baka masa akuwa ba in kai safahu ka share shi ha'arai ha'arai ka share abu ba gori ba wani wannan duk komai ya wuce kenan don ku komai ya wuce ba sai ka sake bashi kuɗin ba ya wuce shine fa afuwar sahu amma wannan rangwamen da za a yi wa yahudawa da afuwar da za a yi musu shikenan komai za su yi a kyale su cika shi su Allah ce a hatta ya tiya Allahu bi amri ku saurara tukun akwai abin da zan zo da shi ya ko zo da shi din imma jizya da aka dora musu to sai ku ringa biyan kaza da ku suna zaune lafiya lau ba biyan ko ɗari haraji kenan ko kuma a yaƙe su ma lokacin da aka zo suka haɗa kai da yahudawa ma ai Allah ya ce a yaƙe su ma da suka warware alƙawari ko kuma abin da aka yi na fidda su daga gari kawai ku tashi ku fita ba kashe ku za a yi ba amma duk ku tashi ku bar ku bar kayan ku kuma to wannan ashe lamarin kenan da haka wasu suke cewa wannan afuwar da rangwame kafin a saukar da ayar yaki ne fa afuwar sau hatta yati Allahu bi amri hatta Allah ya izini na yaki kenan inna Allah ala kulli shay'in qadir hakika ubangiji mai iko ne a bisa duk abin da ya so ya yi shi sai in bai so din ba mm.
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة mm.
وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله mm.
إن الله بما تعملون بصير Allah ya ce wa aqimu salata wa atu zaka ku tabbatar da tsaye da sallah ku musulmi duk musulmin da ya tsaye da sallah yanda take Allah zai taimake shi daga dukkan abin da yake harinsa mummuna ka tsaye da sallah kai kyakkyawan tsarki kai kyakkyawan tsayuwa gaban Allah sau biyar din nan komai na addinin musulunci na farilla ai zuwa yake ya wuce banda sallah imani da kai so daya shikenan kai imani da Allah sai in fasawa kai zaka sake wani haji in kana da kuɗi ka je baka da kuɗi ma zauna bila adadin kai ta zaman ka haka ba sai ka je ba in kuma an baka iko ka je in ma ka je so ɗayan kuma kun kiyan bai zama lalle sai kai ta zuwa ba ka ji wannan azumi ya zo shekara ɗaya a shekara ɗaya ka yi shi so ɗaya zakka sai kana da kuɗi za ka yi to me abin da kullum sai an ga ka yi sai sallah kawai a cikin ayyuka na musulunci guda biyar ita ce kullum to don haka ku shagala da sallah muminai ku tsaye da sallah kuma yanda take waqimu salata wa atu zakata ku bada zakka wanda Allah ya bawa iko ya bada zakka ya bada zakka shine abin da ake so zakka guda biyu ce akwai zakka ta dukiya sai wanda Allah ya ba amma akwai zakka ta tsarkake rai wannan kowa tana kansa kullun kaga yanda kake raba kuɗi in kana da kaza ka ka ware wani abu ka ce wannan zakka ne haƙƙin Allah ne haka a cikin zuciyarka duk wani abin da ya zo wanda shi kuma ba na Allah ba shi kuma ka ware shi daga zuciyarka eh ka bawa Allah zuciya shi kadai kawai to Allah ya ce wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah da abin da kuka gabatar da shi na alheri wanda kuka gabatar da shi dan kawunan ku kar ku ce wai yanzu ka tura wani kuɗi a banki ai shi ka turawa amma Allah in ka tura ya aje kai ka tura ya aje maka ba abin da za a yi da shi ba wani wanda za a aje ba kai ba dan haka abin da kuka tura naku ne abin da kuka tura na alheri to za ku same shi inda Allah za ku same shi yana nan a wurin Allah yanzu abin da ka tura shi zaka tarar in ka tura kwandala sai ka tura kwandala a lahira ha amma na aika ga zahirin magana abinda kuka tura za ku tadda shi tajidu hu hu shi abinda kuka tura za ku tadda shi a'a za ku tadda shi dai wannan sakamakon sa shi ba shi din ba sakamakon wannan abin kwandala daya a wajen Allah da aka yi ta dan zatin Allah ta fi dutsen Uhud a lahira a to kaga ko ai ba shi ba kwandala za ka tarar ba kuma wannan ya nuna cewa wato ma ashe duk abin da aka ba bawa abin nufi da shi wannan abin da aka bashi ya miƙa ya miƙa shi lahira ba ya zaunar da shi a hannunsa ba dan tuqaddimu taqdimi aka ce abin da kuka gabatar na alkhairi to za ku same shi a wurin Allah shi yasa wanda Allah ya taimake shi ya tashi wato na arziki amma Allah kuma ya taimake shi cikin tashin na arziki ya tara jama'a a ci abinci ya taimaki wannan ya ba wannan ya sadaka da wannan ya abu kaza ya taso na taimako a zo ya yi yana cikin farin ciki ya yi can kuma sai Allah ya jarrabe shi da janye wannan abu to shi wannan idan wato akwai mai wa'azi a kusa da shi in shi kansa ba zai iya wa kansa wa'azi ba to ya dinga kansa wa'azi cewa kar ya bari hauhawan jini ya kama shi a banza a wofi saboda yana da abin da zai dinga faranta masa rai kawai ya kishin gida a ga yana dariya a zo a rasa me ya bashi dariyan ma ka a zaci ma zarewa yi me zai bashi dariya ya tuno irin damar da Allah ya bashi da kuma abin da ya yi da damar kawai mutum ya dinga jin daɗi yana murmushi ya tuna waɗanda suke dubu a gabansa Allah bai zaɓe su su yi wannan ba ya ƙara sujada ya gode wa Allah ita yin abin sa ka yi ta istighfarin sa ya tafi lahira shikenan sabanin wanda bai haka ba an bashi kudin an bashi dukiyar ko an bashi damammakin gaba daya sam har suka kare bai komai ba kaga kuma shi kuma na an ga gaishe yana bakin ciki kuma ya kamata yi shi ma din eh kaka ce masa kai wannan a to ai watakila in Allah ya taimake shi eh, dan abin da ya zo din daga baya ba sai ya mayar da shi tunda yana da jin- cikin jin ciwon abin da ya baya ba to haka ne da haka abin da ake so bawa abin da Allah ya masa yayi alkhairi da shi Allah ce za a same shi a wurinsa eh, inna Allah ala inna Allah bima ta'maluna basir sai Allah ya zo da wata aya wadda zai ce wato zai faranta wa masu aikin da'a kuma wanda duk ba sa aikin da'a su ji ba daɗi Allah ya ce ni fa ina gani da abin da kuke aikata bayi wallahi ina gani to yanzu sai Allah ya taimake ka kai mai son sada zumunta ne ashe kana daga kafa kana dora ɗaya ka tafi sada zumunta sai ka tano basirun Allah yana fa gani na sanda kake miƙawa wanda zaka fidda shi saboda Allah sai ka ji daɗi ka ce yana fa gani na sanda zaka tada sallah yana fa gani na Ya- to wannan duk kaga farin ciki ne wannan ayar ga wanda Allah ya hore wa ayyukan alheri to aka san sa fa ai ba kyau Allah ya kiyashe mu to وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى mm, تلك أمانيهم mm.
قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى يهود a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka zo sai kuma nasara su ma suka zo aka zaune sai ake musu tsakanin yahudu da nasara sai yahuda suka ce ku nasara da kuke wannan abu duk ku ta yi ku ta aikin da ku da kowa ma har musulmin kenan ba mai shiga aljanna aljanna ta mu ce mu nan ba mai shigarta sai nasara suka kalle suka ce da abin da kuka yi kun bauta dan maraki kun ka tun suka ce ai ba wanda zai shiga aljanna in ba ba nasare ba annabi isa da shi gashi gashi gashi gashi ma ai ta mu ce to manzon Allah shi ko me zai ce sai Allah ce ce musu tilka amaniyuhum wannan kawai gurce-gurce ne ƙaryace-ƙaryace ne raye-raye ne kawai amma ai ba a ce haka ba kai tsaye mutum yana magana haka kawai yanzu in ka ce min ina da kuɗi ka gaya min haka in na ce ƙarya kake yi ban yi daidai ba in na ce gaskiya ne ban ga wani alama kuɗin ba ban yi daidai ba sai in gani a ƙasa ko eh ni ba bukaci ne kace wani Allah ya mun arziki nace in ko ka sa hannu a jiwu ka zaro dala bandar ɗaya kace kai ma ga wannan ka taba na zo da burhani ai Ai, na- na zo da hujja mafi kyan hujja kwa eh to amma ba haka ba magana kawai magana ai ba ita bace sai Allah ya ce musu to shikenan yanzu ba za a ce kun yi ƙarya waɗannan ku yahudu cewa aljanna ta ku ce ba ku ma nasara ba a ce ƙarya kuke ba amma me hujjar ku kawai ku zo da hujja cewa aljanna Allah ya ce taku ce ku nasara ku yahudu kuma haka ku zo da hujja babu babu kasan kuma su ba su ganganci ba Allah ya taimake su su yahudu da nasara da sun ce annabi to kai me ya hujja kai da sun ganta to, to me ba za a nuna musu kirikiri ba yattin kima a lokacin me ba a yi ba ai ba abin da babu wani abu da aka ce annabi in kai mai gaskiya ne daga Allah yake kai ya kasa yi babu shi to aka su ma sun shiru ana sai to to to kai kenan tun da kana karanta mu to kai kai ai ma kana kuma kuna cewa wanda ya mutu aljanna zashi to kai me hujjarka kul hatu burhanakum da ya musu ina hujjarku in kuntum sadiqina in dai ku masu gaskiya ne to basu ba da hujjar ba amma ga Allah nan zai faɗa zai zai mai da martanan da kansa
بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون to kaji subhanallah qur'ani da dadi yake mana shi dadin nasa ma ka rasa irin kalar dadin zaki zaki ne a'a wani kala kala haka ne a- a rai ake ji kawai Allah sai ya ce eh ba kun ce wannan ba za ba da shiga aljanna sai ku ba wannan ba mai shiga aljanna su ba ta ce eh za dai a shiga aljanna ka ita aljanna da ita kuma za a shige ta amma kun san waye mai shigarta man aslama wajhahu lillah sai wanda kulli ya sai dauka ya jefa wa Allah ma'anar me taslimul wajhi lillah bawa ya zama kamar alƙalami alƙalami da kake rubutu da shi in ka ɗauka in ka zana ba sai ce me zai zana shi ba idan ra fa za ka yi idan alifi za ka yi ba in ka tsaye da shi sai ce ni ba zan tsaya ba kwanciya zan yi to diyan da kai haka alƙalami zai yi in kuma ka aji shi ya azu to bawa haka ake so ya zama shi tsakaninsa da Allah diyan da Allah ya yi da shi daidai duk abin da Allah ya zo da shi na karɓa abin da ya ce Allah ya ce a yi ya yi kamar yadda ka ce alib ya zana alib ya zana to haka Allah ya ce kaza a yi kaza shi za a yi a bari an bari wannan shi ne man aslama wajahu lillah yahudu yaya kuke da wannan ku kun sallama wa Allah gaba ɗayan ku kun bi shi to kaga nan babu to ba ku da aljanna kuwa ya nasara eh ai gaskiya kan ba haka annabi na isa da ya zo ya ce mu ba Allah mu bauta masa shi kadai kaza kaza kaza to hakan aka yi ko an raba wani abun shikenan haka kowa kaga cikin sauki kowa ya san kenan ba shi din bane to sai Allah ya ce to wanda yake shine din shine wanda ya sallama mu ya miƙa fuskarsa zuwa gare ni yan musulunta musulunci tantan musulunci tantagarya wa huwa muhsinun ba kawai na musulunta ba cewa na miƙa wa Allah sai da ihsani a cikin wannan ainihin miƙa wa Allah kai me ihsani shine ikhlasi kenan mala eh duk wanda ya miƙa wa Allah yanzu kawai yanzu ba gashi ana samun wasu ba zai ce ai mu musulunta za ku yi ta sallah da mutane ku yi ta komai da su ashe so suke yi zakata kusa a wurin da ake raba zakka ne zai ce su sun rabu da yan wansu da kowa sun musulunta sai a tara alheri kaga to wannan kaga aslama aslamu amma ba muhsinai bane ba musuluncin su kan fa ba to amma wanda yayi musulunci da gaske kuma ya ihsani ya kadai ta Allah shi kadai Allah ce falahu ajruhu inda rabbih wannan lalle yana da ladansa a wurin uba yana da sakamakon ladansa a wurin Allahnsa me sakamakon nasa shine aljanna din da kuke magana cewa ku za ku shiga wannan shi zai shiga ga mai shigar ta nan kuma waɗannan mutane wanda yayi wannan la khawfun alaihim ba tsoro a gare su dan sun gama jin tsoron Allah tun a duniya in suka je lahira ba mu da su tsoro kuma wallahum yahzanuna ba su da damuwa ko daya a lahira ba su da ita to
وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون to Allah ya ce wa qalatul yahudu laysat nasara ala an koma wani abu kuma daban wato a gane cewa fa shi kafirci a cikin kafircin kansa akwai wato kafirce-kafirce karkazaci kafirai gaba ɗaya hankalinsu iri ɗaya ne kuma kansu a haɗe yake babu wannan a inda suke da haɗin kai sai akan musulunci an fahimta a inda suke kai da haɗin kai sai akan musulunci gaba ɗayansu a nan za su haɗu akan wannan shi abokin gabanmu ne amma in an gama da wancan kuma a tsakaninmu ni kai ba kowa ba ne ni ma kai ma ba kowa ba ne a tsakaninsu ba wanda ya yadda kowa wani ne a nan ma haka Allah yake gaya mana Allah ce ƙaratul yahudu da sata nasara ala shay'in yahuda suka ce ai ku ku nasara ku ba akan komai suke ba kuke ba ba abinda kuke da shi wannan a tauna ta haɗe shi ba ba akan komai kuke ba nasara suka ce ai ku ba da sata yahudu ala ku yahudu akan me kuke ku ku da kun saki littafin naku gaba ɗaya an ɗauko gaba ɗaya a cikin magana Allah ƙwaya nawa ce a ciki duk ta ku ce magana ma akan me kuke Allah ce wahum yatluna alkitab alhali ku suna karanta littafi kowa yana karanta littafinsa su yahudawa suna karanta attaura da take nuna cewa annabi isa wani ne addininsa ma wani ne amma suna cewa kuma duk ba komai bane su ma nasaran ai suna karanta an ba annabi Musa littafi lallai kuma addinin asa addini ne amma sun ce gaba ɗaya sun share addinin ma yahuda na na annabi Musa kenan Allah ya ce to ai haka to kamar yadda kuka ji haka kazalika haka nan allazina la ya'lamuna waɗanda suke mushrikai su ne su kuma su ai yanzu ahlul kitabi ana ce musu malamai ko tunda suna da littafi to su mushrikai su kuma su waye su ba a ce musu malamai dan ba san komai ba to sai Allah ce su ma mushrikai suna da misla qaulihim qala allazina misla qaulihim sun faɗi irin waccan maganar ita kuma me suka ce suka ce da ku yahudu da ku nasaran kai da ku musulman duk ba kan komai kuke ba eh su ma duk suka rushe to yanzu kun ga dai rigima ta haɗu kenan mu ma musulmi ne muka ce to ai wa dole da tawon magana mu ma dukansu ba kan komai suke ba ko mu ba haka yato tawon bace amma ai ma duk wanda ya saba wa Allah ya ki sallama wa manzon Allah a lokacin annabi gashi ya zo akan me yake kowaye shi ma to mu ma mun faɗi haka kenan to sai Allah ce fallahu ya hakumu bainahum yawmal qiyamati zai bayyana kenan har da mu din ranar alkiyama Allah zai hukunci tunda dai rigima ta haɗu an je kotu kai ka ce ni ga abin da ne ba daidai ba ni na ce kai da abin kowa ya ce a cikin jinsi hudu kenan ga mushrikai ga musulmi ga yahudu ga nasara to ran nan Allah zai zauna hukunci a ga waye daidai din waye ba daidai ba shine hukunci za a yi hukunci ga wanda yake daidai a ce ya tafi aljanna wanda ba daidai ba kuma ga hanyar sanan ya wuta Allah ya kiyashe mu alhamdulillah saboda akwai dan dan shi shi yasa dan takaita karatun alhamdulillah ma da Allah ya bamu dama zai karatun Allah ya taimake mu ya bamu lafiya da'ima Allah ya bamu imani wafiri Allah ya amfanar da mu da abin da duk muke ji din nan a wannan lokaci da lokaci gaba daya alhamdulillah